الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna ashirin da uku ga watan rabi'in thani hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina 1439 wanda ya daidai da biyar ga watan daya shekara ta 2018 kamar yadda muka saba haduwa a wannan majalisi wannan masallaci mai albarka wanda ke karkashin wannan cibiya ta uwar mominai aisha radiyallahu anha da ke cikin unguwar hausawa zurot kano domin ci gaba da karatu da muke yi a cikin littafin al'imanu biliyomil akhir wallafar doktor sallabi hafizahullahu ta'ala wannan kuma shi ne darasinmu na 20 da 38 ko? 18 na na na abin nan to an samu wahami kenan to insha Allah yau 18 ga watan Rabiul Thani to haka ne 18 ga wata insha Allah wannan shine darasin mu na 38 a cikin wannan littafi mai albarka a darasin mu na 27 Bala ya ci gaba da kawo mana ayoyi a cikin littafin Allah mai girma waɗanda ake kafa hujja da su ga waɗanda Allah maɗaukakin sarki ainihin wato zai tashe su ranar tashin alkiyama bayan mutuwarsu ma'ana game da tashi bayan mutuwa to a kansu sai ya kawo ayoyi game da waɗanda allah maɗaukakin sarki ya buga misali da su tun a nan duniya ya karɓi rayuwarsu kuma ya sake dawo da rayuwarsu don ya nuna cewa yana da cikakkiyar ƙudura da iko akan ya kashe lokacin da yake so ya kuma raya lokacin da ya ga dama don haka tun da a duniya ya kashe an kashe wani nan take an ta da shi an kashe wani ya shekara ɗari sannan aka ta da shi an kashe wasu aka sa musu bacci wajen shekara ɗari uku da tara Allah maɗaukakin sarki ya dawo da rayuwarsu to wannan duk yana nuna cewa ashe dan an ce bayan an mutu nan gaba kuma Allah ya tashi alkiyama za a kuma tashi wannan ga mai hankali ba wani abu ne na ban mamaki to mun karanta ayar da take cikin suratul baqara maganar Allah maɗaukakin sarki wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka har zuwa karshenta da kuma ainihin wa idh qataltum nafsan fadara'atun fiha da kuma dai cikin suratul baqara alam tara ila alladhina kharaju min diyarihim wanda shine matashin karatun mu na 37 alam tara ila alladhina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadar al-maut faqala lahum Allahu mutu thumma ahyahum Allah madaukakin sarki ya ce baka gani ba zuwa ga waɗannan da suka fito daga cikin gidaddajin su saboda tsoron mutuwa su dubbai ne amma Allah madaukakin sarki ya ce ku mutu sannan kuma daga baya ya tashe su dan ya nuna musu ba a gujewa mutuwa in Allah madaukakin sarki ya so ya karbi rayuwar bawa to babu wani wanda ya isa ya hana aya ta gaba shine ainihin wato game da Uzair shi ma cikin suratul baqara inda Allah madaukakin sarki yake ba mu labari lokacin da uzair ya zo wucewa ta wajen wata alkarya wanda gidaddajinta duk sun rufta mutanen garin duk gaba ɗaya ba kowa sun mutu yake mamaki yace oh in banda Allah mai iko ne akan komai a ce ta yaya waɗannan mutane sun mutu dubu su kansu gidaddajin nasu duk sun rugurguje kuma a ce Allah zai tashe su sai Allah madaukakin sarki ya ce to bari a fara buga misali da kai sai Allah madaukakin sarki nan take ya karɓi rayuwarsa sannan kuma ya tashe shi bayan tsawon lokaci Allah madaukakin sarki ya mayi masa tambaya wannan kashe kan da aka yi kana tsammanin ka kai awa nawa ko kwana nawa ya ce ina ganin ban wuce awa 24 ba ko awa 12 ma'ana yauman au ba'da yau sai Allah madaukakin sarki ya ce a shekara ka ɗari wannan mutuwar da kai shekara ka ɗari a mace kuma ka duba ainihin wato abincinka da abin shanka ko canzawa bai ba yanda yake yana nan amma kalli jakinka ka ga yanda ya zama Allah maɗaukakin sarki ya ce kuma ka kalli yanda unzur ilal izami kaifa nunshizuha thumma naksuha lahma ka kalli jakinka shi kansa gashi da ya diddige ya zama kashi shekara ɗari ai ba nan bace amma ka kalli yanda Allah madaukakin sarki zai sake farfado da shi ya tofo da naman jikinsa lokacin da hakan ta bayyana ga Uzair ya ce a'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir Allah madaukakin sarki ya kuma bada misali ga Annabi Ibrahim lokacin da yake cewa ya ubangiji ya kake raya matattu ya ce ibrahim ba yi imani ba ne ya ce na yi imani amma ina so in ƙara imani akan imani sai ya ce to ka ɗauki tsuntsaye guda hudu ka yanka su Allahul musta'an ka ɗauki tsuntsaye guda hudu ka ainihin wato yanka su sannan ka cakuɗa naman su guri guda sannan ka rarraba naman kan duwatsu bayan ka cakuɗe shi ka markaɗe shi guri guda to kuma ka yanyana shi akan duwatsu ka koma gefe ka kira sunan kowane tsuntsu kowane tsuntsu kansa zai taso ya tafi can ya ɗauko fuffuke ya tafi can ya ɗauko gashi ya tafi can ya ɗauko kaza duk za su bibbi idan misali akwai tattabara an kace tattabara zo to tattabara za ta kanta zai zo ya tafi wancan dutsen ya ɗauko naman da ke jikin wannan dutsen na jikinta ta tashi ta tafi wancan naman can shi ma ya taso nan ya taso haka ya du'u wato ya ci laka sa'aya sannan bayan duk sun ture kowanne in ya haɗe ka kuma kira shi zai zo yana tafiya dan ka sake tabbatar da cewa ba ma jiki bane lalle bayan kayan kasu da hannunka ka cakuɗe naman sannan kuma gashi Allah madaukakin sarki ya sake tasarsu ya kuma raya su wa alam anna Allah azizul hakim sannan Allah madaukakin sarki ya kuma bada labari game da annabi Isa ba ma Allah ba annabi Isa ma Allah ta'ala cikin mu'jizar da ya bashi ya bashi mu'jizar rayar da matacce to in dai har akwai wani mutum cikin mutane ba Allah subhanahu wa ta'ala ba Allah ta'ala zai bashi irin wannan ikon to ina ga Allah subhanahu wa ta'ala ka kalli yanda annabi Isa Allah madaukakin sarki ya ce wa rasulan ila bani Isra'il anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله زي لو كد تبو يسان أن تتبغ يميد شي كمان سورة سنسو sannan kuma ya ce ya zama ya busa masa ainihin wato rai ya ce kuma ya zama tsuntsu da izinin Allah sai ka ga tabo da aka kwaba aka san'anta shi yanzu a gaban ku kuma annabi Isa ya ce ya tashi ya zama tsuntsu da izinin Allah kuma fa yakunu ta'iran ko tayran bi idnillah sai ya zama tsuntsun da izinin Allah sannan cikin abin da Allah madaukakin sarki ya bawa annabi Isa gashi ubri'ul akmaha yace ina warkar da al akmah al akmahu kamar yadda muka karanta da ku a karatun farko malamai sun yi masa fassarori wajen guda uku kace makahu ko dai wanda tun farko an halicce shi makaho ko kuma a wanda daga baya ya makance ko kuma wanda sai dare ya yake dan rashin ganin amma da rana yana gani duk dai an kira su da al'akma wal abrasa sannan da kutare wa uhuyil mauta bi idinillah yace kuma annabi isa yana raya matattu duk da izinin Allah to in dai har annabi isa alaihi salam shi kansa Allah zai bashi mu'jizar raya matacce to ina ga Allah madaukakin sarki wannan ga masu hankali kenan sannan Allah madaukakin sarki ya bada labarin su ashabul kafi wanda su ma suka shekara ɗari ainihin wato uku da tara suna bacci kuma Allah madaukakin sarki ya tashe su bayan malam ya gama wannan bayanin sai kuma ya kawo al-istidlal alal ba'th bin nash'atil ula wato sai ya ce abu na biyu wancan na farko kenan abu na biyu kafa hujja akan za a tashi mutane fa bayan mutuwa bin nash'atul ula sai aka bada misali da halittar farko Allah da ya halicci mutane daga babu hal ata alal insani hinun min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura da ba dan adam kwata kwata bai zama abun ambato ba Allah ya ce inna khalaqna abin nan ala ta'ala al-insani hinu min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura inna khalaqna al-insana min nutfatin amshajin naftalihi faj'alnahu sami'an basira daga baya ne dan adam ya samu Allah ya sa masa ji da gani da sauransu da haka da dan adam babu shi Allah ya samar da shi daga babu to bayan kuma dan adam din ya kare Allah mai iko ne akan ya kuma dawo da shi sai ya kawo waɗansu ayoyi da suke magana akan wannan akwai ayar cikin suratul hajj inda Allah madaukakin sarki ya ce ya ku mutane idan kun kasance cikin tababa kuna cikin kokonto da shakku na tashin nan da ake ta magana bayan an mutu to ku tuna fa fa inna khalaqnakum ba ku kokonto akan cewa mu muka halicce ku kuma mataki mataki kuka dauka wajen halittar taku da muka yi min turabin mun halicce ku daga turbaya asalinku kenan annabi adam da Allah ta'ala ya halicce shi daga turbaya to bayan kuma mahaifinku annabi adam an halicce shi daga turbaya thumma min nutfatin sannan ku kuma aka dinga halitta ku daga dugon mani dugon mani kuma bayan wani wa'adi ya rikide ya zama gudan jini gudan jinin nan bayan wani lokaci ya rikide ya zama tsoka tsokar ita kuma wata cika halitta ta zama cikakken mutum wani kuma a yi barinsa kafin ya zama mutum Allah maɗaukakin sarki ya ce wa nuqiru fil arhami ma nasha muna tabbatar da abin da muka ga dama a cikin mahaifa sai ga wani an haife shi wani kuma kafin wata uku hudu biyar ko wani abu mai kama da haka sai Allah madaukakin sarki idan bai kaddara haifarsa ko cikar halittarsa ba sai a yi barinsa sun manu kurijikum tifla sannan Allah madaukakin sarki ce sai mu fito da ku kuma daga cikin cikin mahaifanku kuna jarirai kuna ƙananan yara haka haka kuma a wayi gari daga tatata daga kaza har kuma sun wani tabulugu a shuddakum sannan ku cika ainihin wato shekarun karfin ku lokacin da za ku zama matasa ku zama samari ku zama kun balaga daga cikin ku akwai wanda za mu karɓi ransa kafin ya balaga daga cikin ku akwai kuma wanda za a bar shi har zuwa takwarkwashewar rayuwa ya tsufa ya tsufa ya tsufa shekaru su tafi da yawa har a waye gari ne kai la ya alama min ba da ilmin shay'a a waye gari saboda tsufa abin da ya sani ya zo bai sani ba ya san kaza amma saboda shekaru sun tafi ya fara manta abubuwa zo a dinga ce masa kaza ya ce shi bai sani ba Allah madaukakin sarki bayan ya bada wannan misalin sai ce kuma ga wani misalin wataral arba hamida zaka ga ƙasa ke kasashiya busasshiya ba ni'ima ba danshi fa idza anzalna alaiha alma'a amma Allah ya ce idan muka saukar mata da ruwa ihtazzar sai ta yi motsi ta yi girgiza wa rabat ta ga ta kumburo wa ambatat min kulli zawjin bahij sai kuma kaga ta tsirar daga dukkan abin da yake nau'i guda biyu bahijin mai ban Allah ya ce zalika bi anna Allah ala kulli huwa haqq duk wannan ana ba mu wannan misalin ne don mu san Allah shine ubangiji na gaskiya wa annahu yuhyil mauta kuma shine mai raya matattu kaga an sake dawo maka da cewa shi Allah yana iya raya matattu wa annahu ala kulli shay'in qadir kuma Allah mai cikakken iko ne akan komai sai Allah ta'ala ya kuma cewa wa anna sa'ata atiyatun la riba fiha lalle tashin alkiyaman nan da ake magana zai zo ko kokonto babu a ciki wa anna Allah yab'athu man fil qubur kuma Allah zai tashi waɗanda suke cikin kaburbura wannan shine inda muka tsaya ko qala al muallif rahimahullah الله تعالى وهذه الآيات ما لا يتي waɗannan ayoyi tuɗi tafsilan suna baka saƙo tafsilan a bayyane lil marahil game da matakai allati yamurru biha khalqul insan matakan da halittar dan adam ke shudewa ke wucewa dan adam kafin ya zama dan adam ashe akwai matakai daki daki da sai ya keto ya biyo waɗannan matakan kafin ya zama mutum faqad qabala Allah hadhihi almarahil ubangiji madaukakin sarki ya muƙabalanci waɗannan matakan ya fuskanci waɗannan matakan bi iddati dilalat da dalilai masu yawa ala qudratihi da suke nuna gudar kudurar Allah madaukakin sarki subhana tsarkakakken sarki alal ba'afi akan tashi waɗannan matakan da ɗan adam ke takawa daga mataki kaza zuwa mataki kaza daga kaza zuwa kaza ubangiji maɗaukakin sarki ya fuskanci waɗannan matakan da dalilai masu yawa da suke nuna allah yana da cikakken iko akan zai iya tayar da mutane bayan sun mutu kamar yadda ya nuna ikonsa na halittar ɗan adam daga matakancin da aka karanta wallahu subhana ubangiji subhanahu wa ta'ala yubayyinu linnas yana yi wa mutane bayani in kuntum fi raibin min al in har ku kun kasance kuna cikin kokonto na tashin alkiyama tashin mutane bayan sun mutu falastum tartabuna amma kuma ai ba ku yin kokonto fi annakum makhluquna a cikin cewa ku dinnan ababan halitta ma'ana in an ce za a tashi mutane bayan sun mutu har akwai wani abun kokonto a ciki amma gashi kuma ba kwa kokonto akan cewa ku kan ku halitta ku akai walastum tartabun kuma gashi ba ku yin kokonto fi mabda'i khalqikum game da mafarar halittarku min halin ila halin daga wani hali zuwa wani hali ila hinil maut har zuwa lokacin mutuwa wal ba'd da kuma tashin nan allazi wu'idtum bihi wanda aka yi muku alƙawarin sa nadhirun nash'atil ula to ai yayi kama da waccan halitta ta farko shine nadhirun nash'atil ula wannan bayanin da aka yi muku na ba ku kokonto akan cewa halitta ku aka yi ba ku kokonto akan cewa halittar ku ta fara ne ba haka kawai kawai gari ka ganka kato da saje da gemu da gashin baki da haƙoranka guda talatin da wani abu da kaza ba haka ba kowa baya kokonton cewa halittarsa aka yi lokacin daga cikin rauni tun baya komai sai an yi masa har ya kai kaza har ya ba mai kokonto akan haka kowa ya yarda haka daga nan ya somo to ai wannan bayan kuma kun kai zuwa girman ku Allah ya kashe ku to kuma ne kuwa tayar da ku ai wannan yayi kama da wancan in har kuna kokonto akan wannan nabiyin to ya kamata ku yi kokonto akan na farkon idan ku na farkon ba abun da kuke kokonto akai to bai kamata ku yi kokonto akan na biyu din ba ina fata an gane sai yake cewa fahuma naziran fahuma da halittar ku da farko da bayan kun mutu a tashe ku waɗannan abubuwan guda biyu na zirani sun yi kama da juna abokan juna ne fil imkani wajen yiwuwa kamar yadda halittar ku da farko ta yiwu ba mai musu gashi nan kuma duk ga munan halittar ma kai to haka kuma akwai yiwuwar a kuma tayar da mu bayan mu mutu duk kowanne ne yiwuwa ne halittar mu daga babu ta yiwu ballantana dawo da mu bayan mun mutu sai malam ke cewa fahuma waɗannan abubuwan guda biyu nazira ne abokan juna ne sun yi kama da juna fil imkani wajen yiwuwa wal wuqu'i da kuma afkuwa yanda wancan na farkon ya afku akwai yiwuwar na biyan shi ma ya afku fa i'adatukum dan haka sake dawo da ku ba'dal mauti bayan kun mutu khalqan jadidan wata halitta sabuwa kan nash'atul ula ahwa kamar halitta ku ne da farko kamar halittar ku ne da farko allati la tartabuna fiha wadda ba ku kokonto akan ta ita waccan halittar ku ta farko din fa kaifa tunkiruna ihdan nash'atayn to in haka ne ta yaya za ku dinga inkari ta yaya za ku dinga yin musu game da daya daga cikin nash'atayn halittar nan guda biyu kun yadda da ta farko amma ba ku yadda da ta biyun ba in gaskiya ne duk ku kore su in ku har kun tabbatar da ta farko to wannan ya tilasta muku kuma ko kuma tabbatar da ta biyu ma'a mushahadatikum li nadhiriha tare da cewa kuma gashi kuru-kuru kun ga nadhiriha makamanciyar ita waccan ta farkon makamanciyar kai wannan ta biyu din shine halittar ku ta farko wannan bayanin ya zo cikin i'lamul muwaqqi'in an rabbil alamin na ainihin wato ibn al-qayyim al-jawzi shafi na 436 inna hadhihi al-ayat laha dilalatun aqliyya ala al-ba'd mala yace to ai hakika waɗannan ayoyin da muka karanta laha dilalatun a cikin su akwai dalilai aqaliyatun dalilan na hankali amma ba za ka gamsu da ayoyi ko hadisi ba to in Allah ya sa kana da hankali lafiyayye to cikin waɗannan ayoyin ai akwai adillatun aqaliya akwai dalili na hankali alal ba'ath da yake nuna za a iya za a tashi bayan an mutu innaha nuqlatun dakhma ba'idatul aghwar wal amad tashhadu bil qudrati allati la ya'jizuha al ba'ath wa anna insha'a al insani min turabin وتطور الجنين في مراحل حياته وانبعاث الحياة من الأرض بعد الهمود كل ذلك متعلق بأن الله هو الحق فهو من من السنن المضطردة التي تنشأ من أن خالقها هو الحق الذي لا تختل لا تختل سننه ولا تختلف معنى يكي cewa waɗannan ayoyi a cikinsu akwai adillatun aqaliya akwai dilalatun aqaliya akwai dalilai na hankali alal ba'd akan tashi innaha haqiqa waɗannan ayoyi nuqulatun bahma ko wannan tashin ko waccan halittar da aka yi ta farko naqalatun wato wata ciratowa ce bahma mai girma ba'idatul aghwar wadda take mai zurfi mai nisa ba'ida mai nisa al'agwar mai zurfi wal'ama da tsawo tashhadu wanda waccan halittar ta farko gata da girma gata da zurfi gata da tsawo tashhadu tana shaidawa bil kudrati da ikon nan na ubangiji allati la ya'jizu hal ba'd wanda shi kansa tashi bayan an mutuwa bai gaza bai gajiyar da wannan kudurar ta Allah ba na ba ta gane innaha naqalatun bakhma wannan wata aya ce mai girma wata cirowa ne wato wani nassi ne mai girma da aka ciro maka ba'idatul agwar ko kuma ka ce halittar dan adam da farko naqlatun dakhma halitta ce wadda take mai girma ba'idatul agwar wadda take da zurfi da nisa kwarai wal amadi kuma mai tsawo tashhadu wadda take shaidawa bil qudrati da ikon nan na ubangiji allati wanda ikon ubangijin nan shine wanda la ya ajizu hal ba'd shi kansa tashi bayan mutuwa ba bai isa ya gajiyar da waccan kudurar ba a ce Allah duk zai iya wancan amma tashi ne bayan an mutu ba zai iya ba kudurar Allah ta wato tashi bayan an mutu ya yi kaɗan ya gajiyar da kudurar Allah kun fahimta kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ƙudurarsa ta nuna yana da ita a farko to haka kuma tashi bayan an mutu ta yi kaɗan ta gajiyar da kudurar Allah ce shine kawai abin da Allah ya kasa Allah ya sa kun fahimci wannan gabar yake cewa wa anna insha al-insan hakika halittar mutum min turab daga turbaya wata ɗauwurul janin da matakai da jariri ɗan tayi yake takawa fi marahila hayati a cikin matakai na rayuwarsa wambi'atil haya min al'ard da kuma tasowar rayuwa a ban ƙasa ba'adal humut bayan ainihin wato zurfi kullu zalika muta'alliq wannan duk gaba ɗayansa yana da alaka bi anna Allah da ke nuna cewa Allah madaukakin sarki huwa al-haqq shine al-haqq ubangiji ne na gaskiya wannan yana nuna haka fa huwa min as-sunan al-muqarrada wannan suna daga cikin sunnoni tabbatattu allati tunsha'u wanda Allah ta'ala ya halicce su kuma waɗanda ko kuma allati tunsha'u waɗanda suke faruwa min anna khaliqaha da ke nuna cewa mahalicin su huwa alhaq shine ubangiji na gaskiya allazi la tahtallu sunani wanda sunnonin ubangiji ba sa gurbata wala tahtalif sunnonin ubangiji ba sa bambanta ba sa safawa ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا sunnonin Allah haka suke suna daga cikin sunnonin Allah tabbatattu waɗanda ba sa canzawa ba sa gurɓata wa anna tijahal haya fi hadhihi al-atwar kuma hakika fuskantar da rayuwa a cikin waɗannan al-atwar matakai daga kaza zuwa kaza liyadulla alal irada duk gaba ɗayan su waɗannan matakan daga kaza a tafi mataki kaza daga mataki kaza a tafi mataki kaza wannan duk yana nuni ne alal irada akan irada nufi na ubangiji allati tadfa'uha wanda wannan irada ta ubangiji ita ce take tunkuɗo waɗannan abubuwan kake ganin su suna tahowa mataki mataki wa tansiqu khudaha kuma sannan mataka sun yake zamantowa cikin tsari shine tansiqu khudaha sannan takawar wannan matakan da ake takawa su ma ka gansu cikin nizami cikin tsari wa tarattubi marahiliha da kuma jerantuwar marhala marhala matakan fa huna kartibatun wasiqun anan akwai wani ɗauri mai ƙarfi baina anna Allah da yake tsakanin ko bayyana fa huna kartibatun wasiqun akwai wani ɗauri mai inganci mai ƙarfi bayyana da yake bayyana maka annallaha huwal haq Allah shine ubangiji na gaskiya wa bayyana hadal ittirad wa tabat da kuma yake nuna wannan kafuwar da tabbatuwar wal ittijah alladhi la yahid da kuma wannan fuskantar allati la yahid wadda tsarin baya karkacewa wa anna ihya al mauta huwa i'adatun lil hayati wallati ansha al haya a hayati al ula huwa alladhi yunshi'uha lil marrati al akhirah malai yake cewa wa anna ihya'il mauta wa anna ihya'al mauta hakika rayar da matattu huwa i'adatu lil haya shine sake dawo da rayuwa wallazi ansha al hayatil ula ubangijin da ya farar da halittar farko huwa allazi yunshi'uha shine zai kuma farar da ita lil marratil akhirah a wani karo na gaba wa anna allaha yab'athu man fil qubur domin hakika ubangiji madaukakin sarki shine wanda yake tayar da man fil qubur duk wanda ke cikin kaburbura liyulaku su waɗanda ke cikin kaburburan Allah ya taso da su ne liyulaku ma yastahiqunahu domin kowane ɗaya daga cikin su ya haɗu da abin da ya cancance shi min jaza'in na sakamako fa hadal ba'd wannan tashin taqata bihi hikmatul khalq wa tadbir lalle hikimar halitta da gudanar da halitta ya hukunta haka wannan tashin da za a yi bayan mutuwa lalle hikimar da ta sa Allah ya halitta halitta hikimar da ta sa Allah yake gudanar da halitta ta hukunta faruwar haka wa inna hadhihi al-atwar allati yamurru biha al-janin ka kalli hakika waɗannan matakan da jariri ke ainihin shudewa a kansu thumma yamurru biha at-tifl sannan wato aljanin dan wato dan tayi da ke cikin ciki wannan matakan da yake wucewa daga nutufa zuwa alaka daga alaka zuwa mudga da kuma yamurru biha thumma yamurru biha tifl sannan da kuma irin matakan da yaro karami jariri shi ma yake shudewa yake wuce su ba da an yara nur bayan ya ga haske na Ubangiji subhanahu wa ta'ala la tushiru ila annal iradatil mudabbarati li hadhihi al-atwar wannan dittan yan manuniya ce da take nuna annal irada wannan irada nufi na Ubangiji al-mudabbara abun gudanarwa li hadhihi al-atwar ga waɗannan matakan satadfa'u bil insan su ne suke ingiza mutum suke tura mutum ila haitho ya bulugu kamali har zuwa lokacin da zai kai zuwa ga cikarsa almumkin cikar tasa wadda za ta zamanto mai yiwuwa fidaril kamal a cikin gidan kamala shine gidan lahira ma'ana ko ka shekara nawa a duniya baka gama cika ba cikakkiyar wato halittar dan adam kamalata shine sai bayan an mutu an tashi ya shiga gidan aljanna shi yasa sai malai yake cewa لتشير إلى أن الإرادة المدبرة لهذه الأطوار ستدفع بالإنسان وأن إرادة تتكي تورا متن إلى حيث دان إن يموت إيارا ودنيا كتشيكنا كأي بيغم تكابا wannan irada ita ce take tunkuɗa mutum ila haisu ya bulugu kamali zuwa lokacin da zai kai zuwa ga cikarsa almumkin fi daril kamal wanda wannan kuma zai yi ne a gidan kamala gidan kamala ko ba duniya bane ba duniya ce gidan kamala ba iz annal insan domin mutum la ya bulugu kamali ba zai kai ga cikarsa ba fil hayatil ard a wannan rayuwar ta duniya ba zai kai ba ko an kyale shi ya shekara nawa in dai daga iyanan aka datse rayuwar aka tsayar da ita yana iyanan a ce in aka yi wannan rayuwar ba a tashi ba mutu ba tashi bayan an mutu to gaskiyar mutum gaskiyar magana shine dan adam bai cika cikakkiyar kamalarsa ba fa huwa yaqifu domin akwai matakin da zai tsaya sun ma ya taraja'u ya taraja'u sannan ka ganshi yana sake komowa baya Allahu alladhi khalaqakum min du'fin thumma ja'ala min ba'di du'fin quwwa thumma ja'ala min ba'di quwwatin du'fan wa shayba wannan matakin za ga akwai matakin da in mutum ya je kawai ya tsaya sai kuma ya dinga dawowa baya ma'ana kaga ita rayuwar ta nuna akwai kurewarta in an kure kuma ba a wucewa to wucewar shine sai bayan an mutu in an mutu an tashi to sai kuma ka kara gaba amma in aka tsaya iya nan to akwai matakin da kawai mutum ya je za a ganshi kawai ya tsaya tak baya kara tsawo baya kara kaza baya kara kaza cikin yayi kaza sai kuma ya sake komawa sai ka ganshi yana dawowa rayuwarsa irin ta baya an fahimta likai la ya alama min ba'di ilmin shay'a har a kai matakin da kai la ya alama shay'an ba'da ilm ya zama bai san komai bayan da ya sani cikin ƴaƴan ma ƴaƴan family ne babba ma sai ga ƴaƴansa ma ya fara manta wasu in wasu suka zo ce wannan dan gidan waye a ce ai shi ma ai dan gidan wancan ne awo to to to to to kai la ya dan sa ne fa ya yanka man rago yayi komai amma ya zo yana saboda shekaru sun tafi ni kai la ya alama min ba'da ilmin shay'a a wannan lokacin za a ga wani lokaci har malamai waɗanda Allah ta'ala bai tsare musu kwakwalansu ba za a ga har su sukan samu matsala malami kawai sai kwakwalwarsa ta daina abin nan shine sai ka je malaman hadisi shi suke kira ikhtilaf kwakwalwar mutum sai ta kasa bambance masa abubuwa sai ya samu ikhtilafi a ƙarshen rayuwarsa sabida me sabida akwai lokacin da kawai an je kawai sai mutum ya tsaya cak to in ya tsaya cak kuma sai kuma ganshi yana koma baya sai kun kama shi kun daga shi sai kun kama shi an daga shi sai an kama masa an kama shi an kai shi ban daki sai an kwantar da shi sai an tada shi aka ga koma da ya koma lokacin yana jariri lokacin da sai an masa wanka sai an masa an bashi abinci sai an masa tsarki sai an kwantar da shi sai an tada shi to kaga ya sake komawa wancan rayuwar to in iyana aka tsaya me kenan an kai kololuwa kuma back to square one mutum ya sake koma baya to sai kuma Allah da hikimarsa dan ka san akwai hikima shi kansa a kashe mutum din bayan ya mutu kuma a kuma tada shi dan a karasa saboda iya wannan rayuwar baka gama ba ba kamala baka kai kamalar ka ba kamalar shine in ka kai ka mutu sai kuma Allah ya tashe ka in ka tashe ka sai ya ma sakayya akan abin da kai anan daga ganin kuma sai a dora na'am na'am to kaji haka abubuwan suke da sai an tsallakar da mutum kwata sai an tsallakar da kaga mutum ya koma tata tata yanzu nan sai yanzu nan cikin minti nawa zaka je bakin titi amma yanzu zai ga wani in ya fito daga nan kafin ya je kofar masallacin nan yana yi yana huta yana dan jingina to saboda haka rayuwar iyanan ta tsaya ba baya zai sai ya kuma koma in Allah bai karɓi ransa ba da wuri to za ga yana ta shiriri ta yana ta wasu abubuwa kawai zai ga kamar kwakwalwarsa ta samu matsala to amma kaga in aka mutu aka tashi to anan kuma sai a karasa kamala ina fata an gane to sai malai ci gaba da cewa fala budda kenan kaga ashe ba makawa min darin ukura sai an sake yin gida na biyu banda wannan gidan na duniya ashe dan adam ma la ma budda la budda kawai min darin ukura yana buƙatar ɗaya gidan yatimmu fiha tamamal insan wanda wannan ɗaya gidan shine yake cikawa mutum cikakken dan adam takarsa da mutum takarsa fadilalatu hadhihi al-atwar ala al-ba'd دلالة مزدوجة واتو دلالة هذه الأطوار واتو دليلا ودنن كو ودنن الأطوار متاكي دا لوكتا واتو متاكي دا دان أدم كي وچي وادا كذا زوا كذا دا كذا زوا كذا واتو دليلين على البعث duk da suke nuna za a yi tashi za akwai tashi bayan mutuwa dilalatun muzdawija kuma dalilai ne waɗanda suke masu aiki guda biyu a lokaci ɗaya domin sun ce al-izdiwaj shine abu aikin abu guda biyu a lokaci ɗaya qama bi amalin mulawwan min shay'ain fi anin wahid wai shine shine muzdawij dan haka a lokacin da mutum ke rayuwarsa ta duniya to a lokacin nan kuma a rayuwarsa ta duniya tana da alaka da ɗaya rayuwar da haka in ya tsaya iya wannan to bai samu kamala ba da haka daga inda ya tsaya a nan to kuma za a tashe shi zuwa lokacin da Allah ya ga dama sai kuma ya kammala ƙarashin rayuwa ta sai ya zama cikakken mutum a lokacin fahiya ta dullu alal ba'd to wannan shi ma tana nuna za a yi tashi wannan shi ma tun da kaga ashe rayuwa ce muzdawija ta nan duniya tana da alaka da ta lahira da haka abu ne wanda yake an tsaya ana abu guda biyu amma a lokaci ɗaya to tun da haka ne fahiyar ta dullu alal ba'ab rayuwarsu ta duniya ita kanta tana nuni akan tashi min nahiyatin ta bangaren annal qadira cewa ubangiji mai cikakken iko alal insha'i akan halittar ta farko qadiru kuma yana da cikakken iko alal i'ada akan ya sake dawo da mutane bayan sun mutu kaga aiki shine muzdawija din ubangijin da yake da ikon halitta da farko a hannu guda shine kuma yake da cikakken ikon ya kuma dawo da rayuwa bayan an mutu kaga shi ma izdiwaji ne wannan aiki ne guda biyu a lokaci daya wa hiya tadullu ala al-ba'd li'anna al-iradatu al-mudabbara tukammilu tadwiru al-tadwiru al-insan fi ad-dar al-akhirah wa hiya tadullu wannan tadullu alal ba'd tana nuni akan tashi li'annal irada domin iradar ubangiji almudabbara wadda take a bar gudanarwa tukammilu ita ce take kammala take cika ta ɗawirul insan mataki mataki da ɗan adam zai ƙarasa ya cika fiddaril akhira a gidan lahira wa hakaza taltaqi nawamisul khalq kamar haka ne nawamisul khalq tsarin halitta yake haɗuwa da juna wal i'ada da kuma dawo da mutane bayan sun mutu wa nawamisul haya haka kuma ainihin wato nawamis tsari na alhaya rayuwa wal ba'ath da kuma tashi shi ma haka yake tafiya wa nawamisul hisab da kuma tsari irin na hisabi wal jaza da sakayya tashhadu kulluha wannan gabaki ɗinsu suna ba da shaida bi wujudil khaliq da samuwar mai halitta almudabbir mai gudanar da halitta alqadir mai cikakken iko allazi laysa fi wujudihim jidal wanda babu wata jayayya game da samuwarsa an fahimta wannan kamar malam yayi sharhi akan wayancan ayoyin da muka karanta ne na cikin suratul hajj ثالثا الاستدلال على إمكان البعض بخلق الأكوان مثل السماوات والأرض ما يتي دليل نأكو كو أبو نأكو الاستدلال كفى هجة على إمكان البعض أكن يور تاشي بايا متوى بخلق الأكوان da halittar sauran abubuwan halitta su ma in ka kalli dukkan abubuwan kafantattu a cikin duniyar nan za ka iya ɗaukar su in kai amfani da hankali kai kafa hujja da su wajen tashi bayan mutuwa mithlu samawat sai bala ya bada misali ce kamar sammai wal ard da kasa fa inna khaliqaha domin mahalicin sammai da kasa a azamu min khalq ko fa inna khalqaha domin halittar sammai da ƙasa fa inna khalqaha halittar sama da ƙasa a'zam in ka kalli girman halitta ai ita tafi girma min khalqil insan daga halittar mutum ka kalli sama kawai kai ka taba ganin wani mutum da tsayin sai kai ta innaka lan takhriqa al-arda wa lan tablugha al-jibala me yanzu wanda ya halitti sammai kai kaga girmanta ka ga faɗinta ka san tazarar mita da take tsakaninka da sama kai ka ga ƙasa ka ga girmanta ka ga faɗinta wanda ya halicci wannan kai ka kalli nawa kake in an auna ka da waɗannan halittun sammai da ƙasa yanzu halittar ka ce tafi girma ko halittar sammai da ƙasa to kaga fa inna khalqaha a'zamu min khalqil insan wa min al-ayati dalla ma yali daga cikin ayoyin da suke nuni akan haka ga sunan kamar haka aya ta farko kala ta'ala ubangiji ta'ala ya ce wa qalu kafirai sun ce a idza kunna idaman yanzu idan muka kasance idaman kasusuwa wa rufatan muka zama ƙasa muka koma cirbaya a inna yanzu mu lamaba'utuna za a kuma tayar da mu halkan jadida wata halitta sabuwa awalam yarau sai Allah ya ce ba su gani ba annallaha allazi khalaqa samawati wal ard ubangijin da ya halicci sammai da ƙasa qadirun mai cikakken iko ne ala an ya khluqa mithlahum akan ya halicci misalin su wa ja'ala lahum kuma ya sanya musu ajalan wani ajali lokaci larai ba fihi wanda babu kokonto a cikinsa fa abazzalimuna illa kufura kafirai kawai sun ki gaskiya ne sun dai ce sai kafirci suke so in ba dan haka ba yanzu sun ce a idza kunna izaman wa rufatan a inna la mab'uthuna khalqan jadida yanzu idan muka mutu muka zama kasusuwa saboda tsawon lokaci da muka yi bayan mutuwan mu mun zama kasa ma yanzu a kuma tayar da mu sai Allah ya ce to in wannan kuke mamaki kuna ganin kamar hakan wani abu ne mai nauyi mai girma a wajen Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ya ce ba su ga cewa anna Allah ubangiji ta'ala alladhi khalaqa samawati wal ard kaga sai Allah ya ba su misalin halitta da ta fita su girma ta fita su ban mamaki yace ba su ga anna Allah alladhi khalaqa samawati wal ard ubangijin da ya halicci sammai suka kalli sammai mana wal su kalli ƙasa mana qadirun ba su san cewa mai cikakken iko bane ala an ya haluka mithlahum kaga sai aka ba kaga a cikin wannan akwai dilala ala imkanin ba ka dauko as-samawati wal ardh zaka iya kafa hujja wanda ya halicci sammai da ƙasa sai kuma dan adam bayan ya halicci dan adam ya mutu yace zai kuma tada dan adam sai ai mamaki in mutum ya kalli girman halittar sama da ta ƙasa ba ita tafi zama abun ban mamaki ba sama da wannan amma ina ko ka kawo irin wayannan dalilan Allah ya ce fa abad zalimuna kafirai su dai sun ki sun kafe an yi bayanin an yi jawabin ayoyi suna ta sauka kamar rana lokacin azhar amma sun ki illa kufura sun ce su kawai kafirci suke su to shi kenan za a yi da su aya ta biyu wannan cikin suratul isra a cikin suratul ahqaf Allah ya kuma bada irin wannan misalin qala ta'ala awalam yarau أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير الله يقول أولم يروا بس جنيبة باس دا مسانيا أكن أن الله شوى أبنجي تعالى الذي خلق السماوات والأرض وان دي هلتش سمي والأرض كسا walam ya aya bi hinna bai gajiya ba wajen halittarsu bai gaji ba wajen halittarsu ashe bi kadirin bai zama mai cikakken iko ba ala an yi huyiyar mauta akan ya raya matattu bala yana da iko akan haka domin innahu shi ubangiji ta'ala ala kulli shay'in qadir mai cikakken iko ne akan komai kaga sai Allah maɗaukakin sarki ya kawo misali na halittar sama da ƙasa da kuma tayar da mutane bayan sun mutu Allah ya halicci sammai ya halicci ƙasa ba gajiya Allah ya ce ya halicce su fi ta ci ayyamin wa ma matsana min lugub Allah ce gajiya ba ta shafe mu ba to ubangijin da ya halicci waɗannan irin manya-manyan halittu zahma kuma shi ne ba shi da ikon ya raya mutane bayan sun mutu ai alamar ƙarfi in ji bahaushe tana gani kiba idan ka kalli girman halittar sammai ka kalli yadda allah maɗaukakin sarki ya halicci sammai ka kalli ƙasa duk wannan bai nuna maka cikakkiyar kudura da ikon Allah maɗaukakin sarki ba akan cewa zai iya raya mutum bayan ya mutu domin har akwai abin da zai zama mai wahala a wajen Allah subhanahu wa ta'ala wanda babu to halittar sammai da ƙasa ta fi halittar ɗan adam wahala amma Allah maɗaukakin sarki ya halicci sammai ya halicci ƙasa wannan yana nuna duk abin da ya ce zai yi zai yi suratul haqa aya ta uku qala wa qala ta'ala ubangiji ta'ala ya ce awalaysa alladhi khalaqa as-samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mithlahum bala wa huwa al-khallaqul alim Allah ta'ala ya ce awalaysa alladhi khalaqa as-samawati wal ard yanzu wanda ya halicci sammai ya halicci ƙasa biqadirin ashe ba mai cikakken iko bane ala an yakhluqa mithlahum akan ya halicci misalin su bala haka ne yana da cikakken iko akan haka wa huwa khallaq domin shine mai halitta al'alim mai cikakken sani kaga waɗannan ayoyi guda uku surat yasin kenan wannan ayoyi guda uku duk kaga su ma za a iya kafa hujja da su akan imkanin ba'd yuwar tashi bayan mutuwa wannan shine ainihin wato na biyu na uku rabi'an malai ce na hudu الاستدلال على إمكان البعض بخلق النباتات المختلفة kan ko ɗaya gaba ɗaya muka samu ya gamsar da dukkan mai hankali ya daina musu ya daina jiha akan cewa Allah mai iko ne akan wancan da mutane bayan sun mutu amma dan a cika masu musun da dalilai da hujjoji dan Allah maɗaukakin sarki ya kama su da hujja ta ko'ina an ba su dalilai na shari'a ba su gamsu ba ga al'adillatul aqaliya dalilai waɗanda hankali in ya tsai zai kama su ma ana ta ba su ga wani alistidlal na hudu kafa hujja ala imkanil ba'd akan yiwuwar tashi bayan mutuwa bi khalqin nabatat da halittar tsirrai al-mukhtalifa mabambanta wa min al-ayat daga cikin ayoyin ma yali qala ta'ala ubangiji ta'ala yace wa huwa alladhi yursilu riyah bushran bayna yaday rahmati hatta idza aqallat sahaban thiqalan suqnahu li baladin mayyit fa anzalna bihi al-ma' فأخرجنا به من كل الثمرات Allah ya ce kazalika nukhrijul mauta la'allakum tadhakkarun dan ka san fa masu musun tashi dinnan bayan mutuwa ba abun su ya yi girma musun nan kafirai suna nan akai cewa kawai an ƙara wannan rayuwar an ƙare ta shi zaka duba sai Allah ya dauko wani jawabi sai kuma ya cike da wannan maganar fa ta cewa fa za fa a tashi bayan an mutu yanzu kaga ayar sai ta ce wa huwa allazi shine wannan yursilur riyah yake aiko da iskoki bushran su zama masu bushara baina ya dai rahmati gaban rahamarsa in za a yi ruwan sama sai a aiko wata iska da guguwa da waye sai tashi sai gari ya murtake sai wannan kaman wannan iska da ake aikowa ta yi wa mutane albushir cewa ruwa zai zo to sai Allah ta'ala yake cewa huwa alladhi hatta wannan iskar waɗanda sai an dan fara ganin alamun ta gari ya kada yayi an turo iska ta yi aikinta domin ce wa mutane bushara cewa rahamar Allah ta saukar ruwan sama tana nan tafi to wanda yake aiko iskar shine Allah wa huwa alladhi yursilu riyah shine wannan da yake aiko iskoki busharan dan su shara hanya su zama bushara baina yaday rahmatihi a gaban rahmarsa da take tafe hatta har zuwa lokacin da idza aqallat sahaban ita iskar kenan idan ta dauko sahaban giragizai fikalan masu nauyi waɗanda suke ɗauke da ruwa su ƙunahu Allah ya ce sai kuma mu koro wannan ruwan wannan giragizan sai mu koro shi libaladin mayitin ga wani gari matacce wanda ƙasar ta bushe ta ƙeƙashe Allah ya ce fa anzalna bihil ma sai mu saukar da ruwan wato fa anzalna bihi alma sai mu saukar da ruwa a wannan garin fa akhrajna bihi sai mu fitar bihi ta dalilin ruwan min kulli samarat kowane irin nau'in 'ya'yan itace kadalika sai Allah ce to kamar yanda ubangiji yake da iko in ya hana ruwa babu an dinga fita ana roƙon ruwa har kafirai ka tambayi masu yin noma a kasashen harna an ce su ma ana fari su ma fita suke su ma roƙon ruwa ba wanda ya isa ya ba da ruwan Allah ya riƙe ya hana shi ne yake aiko da iskar ya ba wa giragizai umarni iskar ta tunkuɗo ruwan a kuma kai shi a saukar da shi inda Allah ya ga dama ba wanda ya isa wani lokaci ba ka ganin yanzu kudurar Allah sai ruwan ya sauka kawai sai ya sauka iya can yankin sai ka ga nan yankin ba ruwan an jika gonar wayancan wayan nan kuma sai ga kaman an kawai an shata iya nan kuma sai gan shi fayau ba ruwa kamar hadisin nan na wannan bawan Allah iski hadikati fulan kawai ruwa hadari aka aiko aka ce gonar ruwa na kawai zai je ya sauka ya je ruwa ya dinga digga gonakin mutane amma ruwan iya inda aka aike shi ba wanda ya isa ya karkatar da akala kamar yadda ake karkatar da akalar ainihin wato kudaden Najeriya ko kuma bajet din Najeriya a ce an karkatar da akala to in Allah madaukakin sarki ya bajet ba wanda ya isa ya karkatar da akalar ya yi bajet cewa guri kaza a saukar da ruwa ba wanda ya isa ya karkatar da akala a ce a can kuna han motoci da waye da waye sun bata jirgin ruwa yana dauke da kaza a ce ya yi batan dabo har shi ya yi layar tsana wani al'amarin sai Najeriya yi Allah sai madaukakin Allah madaukakin sarki ce kazalika kaman yanda Allah madaukakin sarki shi yayi wancan aikin sai ce to kamar haka kuma nukhrijul mauta muke fitar da matattu su dawo mu dawo da su la'allakum tadhakkaruna wa la'allakum masu musun ba za a tashi ba ko kwayi tunani ko ku a yi tintini gama ku yi tintintini game da irin wannan kudura ta Allah yanzu mai waccan ikon gari ya yi bayan ƙasa ta bushe ya tayar da girgije ya ce iska ta tuso shi a gaba a zo a saukar da ruwa ƙasa ta jika gari ya kore shar a yi shuka ya fitar da wannan shukar kaga kowane irin nau'in kayan abinci an same shi wanda yake da wannan iko dan ya ce bayan mutane sun mutu zai tashe su in har ka da yana da ikon yi wancan ka yi musu zai iya wannan shi sai ce kazalika nukhrijul mauta la'allakum tadhakkaruna ila tunda dai kun zama masu kunnan kashi to ga wata ayar da kuma wani abu da Allah madaukakin sarki ya nuna na cikakken ikonsa ko kwa zama ko kwa yi tintintini akan haka suratul a'raf قال تعالى وبنجي تعالى يتي والله الذي أرسل الرياح فتثير صحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها سيتي كذلك النشور dan ka san shi yasa musun ba za a musun tashi bayan an mutu kafirci mutum ya ce yana kowa ya yarda da kowane abu ya ce amma bayan fa an mutu an mutu kenan ba za a tashi ba wannan musu bayan an tashi shi ma kafirci ne zai iya fitar da mutum daga musulunci Allah madaukakin sarki ce wallahu Allah allazi arsala riyaha shine wanda yake aiko da iskoki fatusiru sahaba su motsar da sahaban giragizai iskar in ta zo ita take motsar da girgidan yana tattara guri guda ita take motsa shi daga inda yake a tunkuta shi zuwa inda Allah madaukakin sarki ke so ya zuba fa tusiru sahaban sai ta motsa shi ta motsa sahaban giragizan fasuqunahu ta kisa wannan giragizan gaba ta kora shi ila baladin mayyitin zuwa ga wani gari matacce wanda ƙasar ta bushe babu ni'ima fa ahayna bihi al-ard sai mu raya wannan kasar bihi da wannan ruwan ba da mautiha bayan da ta mutu ta bushe ta kashe. Allah maɗaukakin sarki shi yake da ikon yi haka to sai ce kazalika annushur haka tashi bayan an mutu shi ma muna da ikon yi haka inji Allah an fahimta aya ta hudu suratu fadir aya ta hudu cikin suratu fussilat qala ta'ala Ubangiji ta'ala ya ce wa min ayatihi yana daga ayoyinsa annaka taral arda khashi'a fa idza anzalna 'alayha al-ma ihtazzat wa rabat innal ladhi ahyaha lamuhyil mauta innahu 'ala kulli shay'in qadir Allah ya ce wa min ayatihi yana daga cikin ayoyinsa annaka taral arda kai zaka ga ƙasa khashi'atan ƙeƙasashiya busasshiya shine khashi'a ta bushe ta ƙeƙashe fa idza anzalna alaiha alma Allah ce amma muka saukan mata da ruwa ihtazzat sai ta motsa da ta bushe ta tsaya guri guda ihtazzat sai ta motsa wa rabat sai ta kumburo sai Allah ya ce innal ladhi ahayaha ubangijin da ya rayar da ita ta bushe ta kekashe kun zuba ido ba yanda za ku iya yi ya zo ya jika ta da ruwa ya sa ta yi motsi ta kumbura wannan da ya raya ta ubangijin nan lamuhyil mauta kuma mai iko ne akan ya rayar da suwa almauta matattu innahu domin shi ala kulli shay'in qadir mai cikakken iko ne akan dukan komai suratu fussilat aya ta hudu qala ta'ala ubangiji ta'ala yace wa fil ardi qita'un mutajawiratun wa jannatun min a'nab wa zar'un wa nakhilun sinwan wa ghayru sinwan yusqa bima'in wahid ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون سأل الله وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا إنا لفي خلق جديد الله يشوى في الأرض أتكين كسا كبعون أكون أنوس بانغروري متجاورات ما سمى قبتكا دجونا سنية كما دجونا akwai wasu gonakin in ka je ka tarar za a gansu yanayinsu da yanayin ƙasar cikin gonakin mutajawiratun suna makwabtaka da juna wa jannatun da wasu gonaki min a'nabin na inibi wa zar'un da shuke-shuke wa nakhil da itacen dabino sinwanun iri iri wato sinwanun iri daya wa ghairu sinwan da kuma wanda ba iri daya ba amma fa karka manta yusqa da gonar da take nan da gonar da take wani guri da inubin nan da inubin can ko kuma waɗannan gonakin masu makwabtaka da juna wannan ya shuka kaza wannan shi ma ya shuka kaza wancan shi ma ya shuka kaza mutajawiratun suna da makwabtaka da juna kila duk inibi suka shuka kila duk dabinai suka shuka kila sun shuka wani dan itacen ba waɗannan ba kuma iri ɗaya da kuma wanda ba iri ɗaya ba amma fa yusqa min ma'il wahid ko bi ma'il wahid ana shayar da waɗannan gonakin da ruwa guda ɗaya amma Allah ya ce wa nufaddilu ba'daha ala ba'din fil ukul sai mu fifita wani bangare akan wani bangare a wajen ci in ka dandana wannan ya kaji yana tsamu tsami kaji wannan kaji yana zaki duk da bino ne kaji wannan shi kuma kaji zaki cakwai kaji wannan haka kuma duk ruwa ɗaya ne ya shayar da su ka duba wata kudura ta Allah madaukakin sarki ruwa ɗaya ya shayar da gonaki masu makwabtaka da juna sannan su tsirar da 'ya'yan itatuwa daban-daban ko kuma iri ɗaya amma a hakan Allah maɗaukakin sarki ya fifita wasu akan wasu wajen daɗi wajen zaƙi wajen ɗanɗano a wajen ci in ka zo ci in ka taura wani sai ka farzar in ka taura wani sai ka ci kuma duk ruwa ɗaya ne ya shayar da su inna fi zalika lalle a cikin haka la'ayatin lalle akwai ayoyi li kaunin ya ga masu hankali wa ƙaunihi ta'ala da faɗin Allah ta'ala wa in ta'ajab fa'ajabun ƙaunuhum wa in ta'ajab idan ka yi mamaki game da ruwa ɗaya ya shayar da gonaki da suke da makwabtaka da juna wannan dabino ne gonarsa wannan shi ma gonarsa ta dabino ce wannan shi ma gonarsa ta dabino ce ruwa ɗaya ya sauka ya shayar da su amma wancan dabinon ya fi wancan zaƙi wannan ya fi wannan bauri wannan ya fi wannan kaza to in har za ka yi mamaki to ba wannan za ka yi mamaki ba fa ajabun qauluhu maganar su kafirai ita ya kamata ka yi mamaki ka san me suke cewa a idza kunna turaban wai yanzu idan muka zama ƙasa a inna lafi khalqin jadid yanzu mu za a sake dawo da mu halitta sabuwa to in har akwai abun mamaki to yanzu kai kaga kana ganin ka Allah ne iko ne akan komai ka Allah yayi kaza ka kalli kaza malam ya ayi kaza ayi kaza duk kana kallon wannan iko kana ta mamaki sai Allah ya ce to ai ba wannan ya kamata kai mamaki ba yi mamakin wa'anta waɗanda wai duk wannan kudarar ta Allah su gani suke akwai kuma wani abu da ya gagara Allah ba zai iya ba shine bayan an mutu ya tashi mutane to har akwai abin da za ka yi mamaki da na mamakin wannan dawo ka yi mamakin ga wasu mutane su kuma cewa suke a idza kunna turaban a inna lafi khalqin jadid bal hum bi liqa'i rabbihim kafirun aya ta biyar qala ta'ala ubangiji ta'ala ce watar al arda hamida fa idza anzalna 'alayha al ma'a ihtazzat wa rabat wa anbatat min kulli zawjin bahij dhalika bi anna allaha huwa al haqq وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور الله تعالى وترى الأرض ذاك كسا هامدة كي كسشيا موسشيا شيني كان الله تعالى ينو أن تامك ذنشي يتي وترى الأرض خاشعة أنا كما سيأكتي هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء idan muka saukar mata da ruwa in ji Allah ihtazzat sai ta yi motsi wa rabat sai ta kumburo wa ambatat sai kaga tana tsirar da min kulli zaujin bahij daga dukkan wani abu mai nau'i biyu bahijin za ga tana tsirar da shi bahijin mai ban sha'awa mai ban kai zalika abin da yasa haka bi annallaha yana nuna maka cewa hakika Allah huwal haq shine ubangijin gaskiya wa annahu kaga sai aka sake soko maka wannan zancen ana baka wancan labarin sai kuma aka shigo da wannan maganar wa annahu yuhyil mauta kuma hakika shine mai raya matattu bayan sun mutu wa annahu kuma shi din nan dai ala kulli shay'in qadir mai cikakken iko ne akan komai wa anna sa'a kuma hakika tashin alkiyama a tiyatun zai zo larai mafiha babu kokonto a ciki wa annallaha hakika ubangiji ya ba'athu man fil qubur zai tashi duk waɗanda suke cikin kaburbura to insha Allah suratul hajj za mu tashi akan faja'ala Allah subhanahu ihya al-ardi ba'da mautiha nadira ihya'il amwat wa ikhrajin nabat minha abinda mu karanta ya zama daidai Allah shi ba mu lada kuskuren da muka yi kotun tuban harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik